الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي رؤوف رحيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة بلساني يبقى قولي علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بلا سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah wurin sarki mai kowa mai komi a bisa ikon sa da nufin sa da Allah kara kawo mu wannan rana ta ta Asabar 20 ga watan Ramadan hijira Annabi Muhammad daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 30 ga watan uku haihuwa Annabi Isa 2024 na muke taruwa a wannan gari na unguwar mai rogo domin ci gaba da bin tafsirin magabata a wannan babban masallaci mai girma kuma a wannan littafi mai tsarki shine alqur'ani idan dai ban manta ba yan uwa musulmi mun kwana ne akan ayan da muka kwana idan Allah malam zai karanta mana ayan da ke gaba muna roƙon Allah ya yi mana gudunmawa Allah ya ba mu dacewa da mutsayi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiga malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل
ya ka dan ƙara shi za ga da na haka yake ƙara shi shi ne daga ƙarshe kudu kamar gashi kudu kaɗan za ka je ya kawo ƙara
bismillahir rahmanir rahim Allah mutuje na faɗa cikin Qur'ani mai girma Allah na cewa zalikumullah wannan shine ubangijin ku yan uwa eh shine Allah rabbikum ubangijin ku eh rabbikum ubangijin ku la ilaha illa huwa babu an mota daga gaskiya sai Allah halikul shay shi hal shine hal dukan komai gabaki ɗaya saboda Allah yana muna umarni Ba fa'budu ku bauta mashi Allah kadai eh babu fa ku da wani ubangiji in ba shi ba eh shine Allah daya eh ubangiji ku babu amur gaskiya sai Allah sai shi kira ku bauta masa Allah ya mana gudunma na'am
la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-kabir قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسي ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس ونبينه لقوم يعلمون يتبع ما يوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل
ina Allah da yake yake cewa in wa musulmi a yake ga mana cikin alƙur'ani mai girma na'am shine yake wa huwa ala kulli shay'in wakil shi Allah bisa dukkan komi eh shi Allah mai kiyaye aikin bayi da abin da kake yi Allah na nan akan kai yana gani abin da wancan yake yi ma Allah yana gani eh wala kulli shay'in wakil Allah ya sanya wakilai wanda suke kula da ayyukan dukkan bayi gabaki daya saboda dan adam ya taka zanzan a rayuwarsa eh duk rayuwar da yake yi tana nan ne a rubuce kawai Allah ka tsare mu la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar ya Allah mudukin sarki eh ba ido baya ganin ido baya ganin shi eh la tudrikul absaru ido bata baya gare shi eh shi Allah shike gani dan adam idon dan adam a ce garabi ce ga yadda Allah yake ga sifansa yake bashi eh shine kadai yake gani dan yake gani ah wa huwa idrikul absar shike ganin idanuwan mutane amma mu idanun mutane ba su ganin Allah ko da ko za su ga Allah sai ranar gobar kiyama eh wala tarahu wala yajuzu bi kaydihi an yudrikal basara eh babu wanda zai ga Allah a ido a duniya eh amma shi Allah shike gani gabaki daya eh wa huwa lalifun shi ubangiji gabaki daya shine mai tausasa bayi kuma masoyin bayi abirin mai ba da labarin abin da muke aikatawa gabaki daya ne na'am قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه نعم.
ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ to sha Allah yake cewa kad ja'akum basair hakika hujjoji eh dubun hujjoji sun zo muku min rabbikum daga ubangijinku fa man absara duk wanda ya duk wanda ya ga wani- ya ya- ya fa man absara wanda imani da wannan hujja eh ubangiji ya ce li anna thawaba insaru lahu Allah zai bashi ladan wannan eh imani da yi wa man amiya wanda ya makance daga abin da falalan da Allah ya masa fa alaiha to lallai batan ta tabbata a gare shi Allah ya ce wa ma anzala ce wa ma ana alaikum bi aziz Allah ya ce ni ba me eh yace manzo yace manzo Allah ya ga mu jama'a wa ma ana alaikum bi aziz shi Allah ba shine mai dakon ayyukan bayi ba balle a ce ya saka ma eh bayi sakayya abin da suka aikata a shi Allah ya aiko shi zama mai gargadi ne eh amma mai sakayya shi rabbil izzat shine mai wannan aiki eh shine zai hukunci zai hukunci zai bada da hukunci abin da ya aikata ibn ibashi lada eh ko kuma an yi sabo ai mashi hukuba amma manzala shi ba hukuba yake ba sannan kuma ba sakamako yake bada ba a'a shi mai isar da sako ne kina ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh Allah ya tsare mu gabaki da na'am wa kazalika وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس ونبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين to shi ne Allah mutum madaukin sarki yake cewa wa kazalika haka Allah yake zalika kama bayyana ma zikira sau ne da Allah ya bayani abinda ya abinda aka ambata a baya eh inji ubangiji Allah ya nusarrifu al-ayat shi ne muke bayani ayoyin mu eh li ya'tabiru domin halitta su lura su san Allah kadai shi ne abin bauta su san Allah shi ne abin bi da umarni eh da barin abin da yake a bari babu wanda zai sa ka bari ka bari in ba Allah ba eh sun su lura da wannan wal yaqulu darasta dan kafurai a karkin rayuwarsu eh su ce sun tuna ai a cikin littafin su ai ga ga bayani kaza ga bayani kaza eh su ce sun tuna da ranar ranar gobe kiyama ba eh su ce sun tuna darasta darasta ai zikirtu ahlul kitabi sai su ce ai wannan maganar da al- da ake faɗan mana din nan ai ai an karantar da mu a cikin littafin da suka gabace mu eh gaskiya ne amma ba mu imani ba Allah ka tsare mu da wannan dana shila hmm wal nubayyinahum liqaumin ya'lamun Allah ya ce dan mu musu bayani ga mutanen da suka san gaskiya su yi gaskiya eh shi sa Allah ya aiko da manzon Allah a zo a duka mana bayanin gaskiya da gaskiya eh don mu rike ta mu yi aiki da ita eh shi sa Allah ya aiko shi da littafi Allah ya sa mu dace na'am ittabi ma uya ilaika yace ittabi kai da ya rasulullahi kale su ka bi ma uya ilaika abinda akai maka akai maka wahayi a gare ka min rabbika daga gurin ubangijinka shine Allah yana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan alqur'ani kamar yadda Allah ya wuce shi aiki da ita wai aiki da ita in su ba za su aiki da shi ba kenan eh kaji la ilaha illa huwa babu abun mutawa da gaskiya sai shi Allah wa arid alal mushrikeen Allah ya umarci manzala ya ce kau da kai daga mushrikai masu bautan wani Allah ba Allah ba kar ka dinga karkata zuwa gare su ba za su yi imani da kai ya rasulullahi eh ka kyale su kawai eh kau da kai kai ka bi abin da Allah ya maka wahayi kar ka aiki da shi eh kaga ana magana da mu ne eh ana ana nufin kai aiki da abin da manzo Allah ya bai shi ne alqur'ani eh ka bar abin da masu sabo masu sabo suke suke yi ba ruwanka eh ranar gobe kiyama shi za su shafa eh kai ba za su shafe ka ba in dai ka bi abin da Allah ya ce na'am ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل to kada da Allah ya ci mashi sai Allah yake cewa walau sha Allah da Allah ya so ya rasulullahi Allah na bashi hakuri yace ma ashraku su wa'annan masu bauta ma wani Allah mushrikan nan yace da na so da ni Allah na so da ba su bauta ma gunkin ba kaga mashiyan Allah kenan haka Allah ya so ya gansu da rayuwarsu kuma eh shine ya ga manzo Allah ma'ana ba shine mai shiryar da su ba kada ya dame shi kin imani da basu yi da shi ba kin aiki da abinda Allah ya saukar mashi a'a walau sha Allahu ma asharku da Allah ya so da ba su bauta mu ne Allah ba yace wa ma ja'alnaka alayya fizan Allah ya ce ba mu sanya kai ka zama mai dakon abinda suke aikatawa ba ba mu sa ka mai gadin abinda suke yi ba eh mu ce ka ce mana ai sai aikata kaza sai kaza sai kaza saboda haka za mu sa kai ya kaza a'a ba shi muka sa ka kai ba ji Allah ke eh fa nujadi bi amalihim Allah ce mu ne muke gani abin da suke aikatawa da abin da suka aikata za mu mutu eh za mu mutu hukunci ga baki daya wa ma anta alaihim bi wakil Allah ce ba mu ba mu wake taka ba ka tilasta su sun imani karfi eh da karfi a ba mu wake taka akan haka wa za an ce wannan aya da aka da aka faɗa haka eh ta sauka ne kafin ai umarni a umarce shi ya yaki ga wanda ba su imani ba amma a farkon farkon fari aka ce ba ruwan shi in sun ima da shi wala ba sa in ba su imani ba bala ba sa shi ba ba amma za mishi dole ya sa ka su imani ba amma da umarni yaki ya zo fa kaga an umarce shi fita eh in ba su imani ba ga takobi kawai ga mashi kawai su bakunci lahira kawai ko su zama bayi ko su zama su abubuwa a kama su zama bayi kawai eh duniya da duniya gabaki da zama musulmai kawai eh Allah ya sa mu dace eh wala tasubul ladina na'am ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم نعم كذلك زينا لكل أمة عملهم نعم.
ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون to shine Allah yake ga wani yana mana tsawa mu musulmai mu'minai ba Allah yake wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah ya ku wanda kuka yi imani ya ku musulmai ya ku masu Allah kada ku zagi eh wa'inda su allolin wanda suke ah, wanda suke bauta ma wani Allah ba Allah ba kuka zagi allolin su eh kar ku zage su kaga ashe wani mai bautan gunki ma an je kaga zagi gunki gunkin shi balle ka zagi babban mutum ko kuma wani mutum kaga balle shi kenan eh gunki ma'ana abin bauta wanda ba Allah ba wanda yake bauta ma kada kai shi ne bautar shi ka dinga zagin Allah shi aka kai haka Allah ya hana wala tun lazina dauna min dunillahi kar ku zagi waɗanda suke bauta ma wani Allah ba Allah ba eh mushrikai eh ku zagi allolin su kada ku yi haka idan kuka yi haka za ku jawo fitina menene fitina fa yusubbullahu adawan sai zo su zagi ubangijin da ya halice ku gabaki saboda kiyayya to kaga waye ja kenan eh kaga kuka ja kenan Allah ya tsare mu gabaki da bigai ilmi isu ba da ba ta da sani ba ai eh inda sun san Allah za su yaka to ai ba san Allah ba to kai da ka san Allah ya kamata ka zagi wani wani mai bata ma wani a'a ba zai kamata ka zagi ba eh bai kamata ba an tafi mazalaki aka ci mazalaki cewa inna akbarul kaba'ira ayyal ana rujul walidai daga cikin manyan zunubai mutum ya zagi iyayensa tabe suka tashi gabaki ɗayan su suna mamaki suna kowanne na sauri yana ce ya rasulullahi kaifa ya ana rujul walidai daga soke muryar su gaba kowa yana magana ya rasulullahi ana mamaki ya mutum zai zagi mahaifinsu kaga ai abu mamaki ne eh maza ya ce mutum mutum yake cewa yake cewa daga cikin manyan zunubai mutum ya zagi yayansa to abun ba mamaki ne ai a ce ga wani ina zagin mahaifinsa ai ka gani sai ce ai kwarai ai ba abun mamaki bane kuke kuna mamaki sai ce subbu rujulu aba rujulu bai sabu bai subbu aba ummu idan mutum ya zagi uban wannan shi kuma wannan da ya tashi masani sai ya zagi uban wancan da uwarsa duk gabaki daya to kaga duka sun zagi iyayensu ai eh kaga manyan zunubai kenan kaba'ir kenan Allah ka tsare mu da kaba'ir eh wata littafi ake ce mata kaba'ir littafi kitabul kaba'ir ita tana bayani akan manya-manyan zunubai ne tun an nisance su Allah ya tsare mu gabaki daya eh to kaga lokacin da dan Abu Jahl zai musulunta manzo Allah sai ya tsara sabi ke cewa ya ce kuma ikrama ibn abi ja ibn abi jahl yanzu nan muna zaune nan ikrimatu zai zo wanda yace ani annabi sun je gai ba ai yayi koyi yanzu ne yake ba mu jama'a yake ba sabai bishara cewa ga ikrima nan zai zo zai musulunta amma dun Allah kada wanda ya zagi baban shi ai ka san kowa san baban shi yayi maki manzo Allah Abu Jahal ai bai san Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai da zai mutu ma yace ya gu ina ina ya gode ma Allah zai mutu da kiyayen Annabi haka yace kaga ba karamin maki bane yasa manzo yake cewa fir'aunan za fir'aunan al'umma da yayi fir'aunan Annabi Musa shi fir'aunan Annabi Musa da ya ga wahala ba ya nemi hanya ya je zai tuba ba ya zama na tare da Annabi Musa shi ko wannan ba an za ka ce ya kaji eh ya kaji yanzu ya kaji yanzu yana cikin jini ya gaje gaja ya kaji yanzu game da Annabi Muhammad sai ce kai ai ina godiya eh zan mutu da kiyayen wani kaji abin da yake to ai ko kaga ya yi fada da kafirci ko to dan shi ne zai zo zai musulunta eh kaga aka tafi baban shi zai ji dadi eh ce to ya tikum ikrama bi ibn abi ibn abu ja'ib ibn abi ja'ib ikrama zai zo abu jali kada ku zagi baban shi gabaki daya to shine Allah yake wala tafudul wala tasubul ladina duna min dunillahi kada ku zagi wa'inda eh Allah wa'inda suke bauta wani Allah kaza kan zagi Allah su eh fa yasubullah adawan da gani bigal il sai zagi ubangiji da ce ku ne ba tare da sani ba ai ai shi ma ai shi mare hankali ba abin da ya dame shi to waye jawo kai ka jawo saboda ka haramun ne eh haka Allah yake ai jahalun minhum billah saboda rasin rasin sanin Allah ne yayi su kaga da sun da sun sani Allah ya fanci Allah ya gane da su ya so su sani ai da ba za su yi haka ba in an ce zabota wani Allah ma ba za su manta ba eh Allah ya kauda hankalin su ne kawai in banda haka ya za a ya za a yi ka saki abu ka ce shine Allah ka ai ko da ka ce kai ne Allah shi tunda kai kai shi ai to wai a kai shine Allah ma naka ka ji ai wannan ba karamin tabarbarewa bane da rashin fahimta da duhun kai gabaki da da rashin ganewa da Allah bai ba su ba eh kai da ka gane ba duk wanda ke wannan dariya kake mashi eh kai kana mamaki ne ba ji ba fa Allah ya tsare maka baki daya na'am kazalika kazalika Allah ya ce kazalika ma zaina ulai ma'um ma'um alai kamar yadda muka kawata makafirai akan halin da suke ciki na mota maguma kai cewa mun kawata shine gaskiya ko to zayyana li ummati kullu ummatin amaluha kowace al'umma mun kawata mata aikinta eh ko alheri ko sharri eh ko kaga al'ummar tana alheri ko tana sharri eh suma ila rabbihim marji'uhum sannan duka da masu aikin alheri da masu aikin sharri dukan su makoman su a lahira gurin Allah ne Allah kaga shi zai hukunci kenan ashe wane ne alkali kaga Allah ranar gobe kiyama eh shine ke ba ba ba shine yake cewa ba alaysa Allahu bi akamil hakimi idan Allah ya gama hukunci yan wuce za su shiga wuta yan aljanna yan aljanna ne wasu kuma zabzabina ba su aljanna ba su wuta sai Allah ya tambayi al'umma yace alaysa Allahu bi hakamil hakimi shin Allah ba shine mafi wanda fi kowa iya hukunci ba daga yan ce bala haka ne ya ubangiji eh kai ka fi kowa iya hukunci ga baki da eh kowa an bashi daidai da abin da ya aikata Allah ka tsare mu ga baki da eh fa yunabbihum bima kanu ya'malu sannan Allah zai ba su labarin abinda suka aikata eh ko Allah zai musu sakayya da abinda suka aikata ranar gobe kiyama kaga kullun Allah na tsawatar mana yana cewa zai mana sakayya da abinda muke aikatawa ne to kai dan adam ka aikata sharri kaga bai kamata ba eh sai ka dawo ka aikata alheri dan da shi za a maka sakamako ranar gobe kiyama eh Allah ya tsare mu gabaki daya نعم وأقسموا بالله جهد أيمانهم نعم.
لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا نعم.
يؤمنون to shine Allah yake Allah yake ga mana anan yake cewa wa aksamu su kafiran maka mushrikai maka kenan wanda suke hada Allah da wani aurin bauta sun rantsuwa billahi da Allah jahada aymanu karkin rantsuwa eh sun ce la in ja'atum ayatu wa inna man za Allah ya zo musu da ayoyi aya eh daga rabbil izzati wai la yu'minuna la yu'minuna biha za su imani da aya kaji duk qur'anin da yazo musu da shi su ba su taba masu yadda ba sai an gamsu da aya kuma da kuma kuma yanzu ana zuwa musu da ayan sai da musu halaka ba za su imani ba to shine Allah zai ba mu labari a nan kul ka ga ya musu ya rasulullahi sun ce ba za su imani ba eh duk ayoyin da ka kawo musu ba su yarda da shi ba sai ka kawo musu wani aya to kul ka ga ce ka ce musu innama ayatu indallahi ka ce ayoyin da suke ayan al'ayan da suke tambaya ba yana gare ka bane ai yana gurin mai ita ne shine Allah eh kawai yanzuluha kai kama ya sha'u yakan saukar da ita ne yadda ya so eh amma ka gaya musu kace wa inna ma ana nadiru kace kai mai gargadi ne kai ba mai sako da aya bane eh kaji abinda manzo Allah ya gaya musu eh ya Allah ya ce Allah ya ce wa ma yushirukum to ina tambaya ina magana da su ba so sun tabo Allah ba eh Allah ya sako ya riki Allah shi ya sako musu da aya za su imani da wannan wannan addinin to sai Allah ya ce wa ma ishrukum to ku duke ne wannan aya eh wanda masaniya ne kuke da shi eh eh wa ma ishrukum yadrikum bi imanihim eh wanda masaniya kuke da shi idan ayan ta zo za ku imani ko ba za ku imani ba ku ga ya mani idan kuna da sanayyar cewa lalle ayan ta zo za ku imani ku ga ya mani idan ko ba ku da sani eh ba ku da sani za ku imani ko za ku imani ba ku ga ya mani kaji kitabul likufar Allah yana magana da kafirai eh zalika sai Allah ya ce musu innaha ita ayan nan da kuke nema idza ja'at idan ta tabbata ta bayyana to la yu'min ba za ku iya imani ba za ku imani ita ba eh ai ai an ai ya tabbata a mutanen baya eh lamma sabaka fi ilmi saboda abu ya riga ya gabata a cikin ilimin Allah ai eh ko da ayan ta zo an sauko musu ba su imani da shi ba eh wabikira da bita'i eh la tuminuna kenan hidaban eh shine yake magana akan haka mm wabi uhra mutuwa ni bana la'alla mai wasa imani eh kaji sai Allah ya ce ba za ku imani saboda abun ne eh da yawa akwai wanda suka yi aya ta bayyana ba su imani ba wanda suka imani duk wanda ake sako musu da ayoyi ba wanda suka imani da ayoyi misali mu dauki mutanen a mu dauki mutanen annabi annabi Musa ko da yaje ga da Allah ya ce muka zo kai ne Musa zan ake ka zan ake ka wajen Fir'auna eh ka ga ya miki ka ga ya miki sako na kila mai yiwa zai tsoron zai zai zai ji tsoron na kuma ya shiryu eh ce ma Allah sai ce ma ubangiji to kana da dan uwa na har rai dan Fir'auna mutum ne mai girman kai a ce lokacin yana aiken annabi annabi Musa ya jabal jabal duri shi annabi haruna kuma yana ina can ina can misira kasan fir'auna kuma yana jin sako yaje same san suka tafi suka isar da sako to amma lokacin da ya ga yamma da ya gama mashi shi ai ce ni annabin Allah ne yace a kai annabin Allah ne eh to kai da ka zo muka rene ka ba a gidan mu ka zauna ka muka rene ka kai abin da kai ka gudu kai laifi ka gudu kuma zo ka zo ka ce mana kai kai manzo ne ya ce ya ni manzo daga manzannin Allah sai ce to shikenan mun mun ji yanzu wani aya ka zo shi alama kai manzo ne shine sai ya jefa sanda kaga ta zama sannan ya dauko hannunsa kaga aya biyu to da ta tafiya dai tafiya da abun abai abin da ya faru ya faru baka ga bala'i ya same su ba ai musu ruwan dubana su ce ani musa da ki Allah a yayi haka din da ya tafi da kofin aya guda tara to duka ayan wannan ne suka imani ita da sun imani za ni zai shi a cikin teku kaga bai imani da ni musa ko to ɗaya kenan kaga ba su yadda ba to mutanen annabi isa suka ce ma annabi isa su suna so ya sauko musu daga ruwa a daga kabashi daga sama to da Allah bai saukar ba kai da musu wonin ma eh da ya musu woni eh yace yanzu ba ku ba ku imani da Allah ba yace a mun imani da shi eh muna so mu samu yaqini ne kuma mu gaskata abinda Allah ya ya saukar maka mutlaka kai annabi ne ba ƙara gaskata ai kai annabi ne eh sannan kuma ya zama na rana ne na murna ranar da kabakin nan ya sauka dala kabakin bai sauka ba to su ima da kabakin nan ma dala ba sun zama birai ba aka halakar da su wasu wasu aladu ga baki da to kaga ayan ba su da amfani to shine Allah yake cewa anan eh wa ma yushrikum innaha idza ja'at la la yu'minu eh me wani sani kuke da shi eh idan ta zo za ku imani ita sai ce ai ko in ta zo ba za ku imani ta ba saboda lamma sabaka ilmi abin da ya faru kafin ku haka ya faru kaji abin da ya ce musu wasin Allah yake cewa wa nuqallibu afaidatuhum ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيه.
كما لم يؤمنوا به أول مرة إيه.
ونذرهم في طغيانهم يعمهون to shi ne Allah ya ce wa nuqallibuhum afaidatuhum Allah ya ce mu ne muke juya zukatan su ai daga barin gaskiya eh kaga Allah ne bai san su bai san su mutanen kware ba eh Allah ya ce wa nuqallibuhum afaidatuhum ai no hawilu qulubun anil haq mu muke juya zukatan su daga barin gaskiya kawai saboda ka wala ya fahuna ba za su fahimci abin da ake so ba amma ka san me ya ja musu wannan ai jayayya ka san shi jayayya shi ke kawo wa mutum asara a rayuwarsu gabaki daya ko da kana da babban malami eh kana mishi biyayya to jayayyanka na kai ka gane ka fahimta to shine je zai iya ja maka masifa kaga yanzu sahabban manzo Allah suka zo duk abin da manzo Allah ya zo shi imani kawai to da Allah bai same su kaga bai same su ba to da da zaran kai musu tun farkon lokaci tun farkon al'amari to haka zaka tafi a karkace kawai Allah ya tsare mu gabaki da hmm to kaji eh wa absaru Allah yake mu muke juya ganin su din nan ga gaskiya amma da ido kwara kwara amma makafi ne eh ka san akwai mai ido gara da gara da ko za ga yafi mai ido ma kwayan ido amma amma mai idon kuma mai karamin idon yafi mai mai mai babban idon ai kaga ashe ga ido yana gani amma baya ganin gaskiya dala me sunan shi makawo ya zama kawo makawon makawon baɗi Allah ya tsare mu gabaki ne eh kaji abin da yake Allah ya ce absarun da da idanuwansu ba sa ganin gaskiya saboda ka basu ganta ma ba bala yanzu ba ka ba su imani da shi ba kama lam yu'minu bihi eh kamar yadda basu imani da shi ayoyin Allah ba tun farko al'amari to ai ba za su imani shi ba nan nan gaba ma gabaki da ubangiji ya ce wa nazarku ka bar su fi duguyani a cikin batar su kawai ya rasulullahi ya amahun suna cikin ɗimuwa eh tattare da ji kamar su kawai cikin ɓatar su ya rasulullah ka ji abinda annabi a Allah yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh wayannan an yanke kauna ba magana ba su ba imani da da da Allah saboda ko ayan ma ta zo ba za su imani ba kenan eh abin da suke bukata a- su ce annabi annabi mu- annabi sallallahu alaihi wasallam ya sako musu da wani abu daga sama aiko to an ce ko da an sakar ma ba za su imani ba Allah ya tsare mu gabaki da na'am ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وأشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله نعم.
ولكن أكثرهم يجهلون to shine Allah yake cewa walau annana nazzalna ilayhi almalaikatu Allah yake koda ma ya rasulullahi eh mun saukar maka da malaiku wanda za su gaskata ka su ce mu jama'a a tare da sai malaiku su ce mu malaiku Allah ne amma Allah ya aiko mu zo mu tabbatar tabbatar muku shi annabin Allah ne to shine Allah yake walau na- walau annana nazzalna ilayhi malaiku koda mun saukar musu da malaikun ba za su yi ma da kai ba wa kallamul mauta wayannan mala'ikun su yi magana da matattu su dawo a tabbatar da su tabbatar cewa kai annabin Allah ne wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan Allah yake mu tara jama'a jama'a ma'ana jama'a kungiya kungiya mu tara su eh su zo su ce kai annabin Allah ne ma'ana da matattu da rayayyu da mala'iku su ce kai annabin Allah ne Allah yake ba manzo Allah labari yace ma ka lumin wallahi ba su Allah yake ba za su imani da kai ba to kaga magana ya kare ko eh kaga ba za su imani da shi ba lama sabaka fi ilmi Allah saboda wannan ya riga ya tabbata cikin ilmin Allah Allah ya san ba za su imani da shi ba ko da suke cewa ya kawo ayoyi wannan wanda shi za su halar ne kawai amma ba za su ba za su musu sanadiyar shiryar su ba eh shine Allah yake ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace shine Allah sai ya ce ma kanu li yu'minu ba su imani da ba su imani da kai ba rasulullah eh lima sabaka fi ilmin Allah saboda abu ne wanda yake da riga ya tabbata a cikin ilimin Allah eh kaga magana ya kare ai eh illa an yasha Allah ya Allah ya ce sai wanda Allah ya so su imani da kai amma wanda Allah bai so su imani da kai ba su yi ba eh ka duba yanzu muke magana Abu Jahal ya ya mutu yana murna wai shi ya gode ma Allah har da zai mutu ba tare ba tare da imani ga addinin ah, ba da- ba shugaban halitta ba ai kaga al- kaga wannan dama har abada ba zai imani ba kenan Allah ya tsare mu Allah ya ce walakin akasaruhum yajhalun sai dai mafi yawancin su eh sun jahilci al'amarin ubangiji jahilai ne eh Allah ya tsare mu gabaki da jahilci dan uwa na'am wa kadhalika jahilai وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا na'am ولو شاء ربك ما فعلوه نعم.
فذرهم وما يفترون to shine Allah yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan Allah yace haka muka sanya ma kowanne annabi da maki eh kowanne annabi Allah yace yana da maki eh Allah haka Allah ya ga- ya faɗa ai kama ja'alna haula'i a'da'aka Allah yace kamar da muka sanya maka muka sanya wa'annan makiyanka ne haka kowanne annabi yana da makiya shi ma to a shi ma kaga kana da shi kai ma kenan eh Allah ya tsare mu eh makiyan Allah yake shayadi daga cikin shedanu eh shayadi ne insi shedanu daga cikin mutane kaga mutane akwai shedanu Allah ya tsare mu da shedanci eh shayadi ne insi wa jin daga cikin shedanun mutane da shedanu aljanu eh kaga mu kalmar da muka sani ba wanda ke da shedanci sai a ce aljanu ko eh to amma kaga a ce dan adam na akwai shedanu a cikin jikin dan adam ubangiji shi ya faɗa eh yace shiyadi ne insi min jin shiyadi ne insi wal jin eh shedanun aljanu da mutane eh ga abin da suke yi yuhi ba'dum ila ba'din suna ma junan su eh wahayi eh suna ju- suna ma junan su wahayi Allah ka tsare mu gabaki daya zuhrabul qawl ta hanyar kawata magana na ƙarya eh su ce haka ne kuma ba haka bane eh su aibanta shugaba eh su soke shi duka haka suke yi Allah ya tsare mu gabaki daya eh bima hawa min al-batil da abin da zuciyar sarar sararo eh na ƙarya gurur saboda suru jama'a eh ba ka tana cewa ai annabin ma da aka aiko ku ai ai ai ba ai ai ai ai ai annabin da aka aiko muku ma ai kamar ma ajini ya tabe shi ma ka ji abin da suke cewa eh wai ajini ma ya tabe shi Na'am.
kaga ai magana ba a- kaga wannan magana ai babban suka ne eh ko mu ce a wannan annabi ma ai mai sihiri ne sahiru ne kawai to kaga duk ana bakar da jama'a a raba su da mai gaskiya ne to haka duniya ta taso haka ba za ta kare yan uwa eh duk yadda mai gaskiya yake to zai sha wahala da mutane eh zai sha wahala Allah ka tsare mu daga dukkan sharrin shedanu ajirin shedanun mutane gabaki daya mm su kullun suna ganin kamar neman girma ake yi misali shi shugaba shugaba ya zo ya zo maka yana da'awa ya raba jama'a daga azza daga bautan gunki da bauta ma Allah sannan ya raba su da aikin aikin a- a- aikin sabon Allah saboda su guje ma wuta kaga abin da yazo yana yi kenan su kuma manyan gari da jama'an gari suna gani a ya zo ne zai kwace mulkin gari kaji matsalar da yake faruwa eh to kaga abin da yake faruwa kenan Allah ya tsare shi yasa suka dinga gwagwarmaya da su Abu Jahil da sauran manyan kafirai tukuna Allah ya tsare mu gabaki daya Allah ya ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so ma fa'alu ba za su aikata haka ba ashe duk wanda ka gani yana haka bashir Allah ya same shi baka saka fiye da shi ba in zaka gaya mishi Qur'anin duniyan nan ne ba zai ba ba zai ba ba zai gane ba shi kullun zai ga kana tuzarta to zata shi ne kana mishi kaza amma amma wanda Allah ya nufi ya gane da kafiri magana daya shi zai gane ga abin da kake nufi to abin ganewa na waye na rabbil izzati ne gabaki daya eh Allah ya tsare mu gabaki daya to kun ji dai ubangiji ya ce ba'dum ila ba'din zuhrubal qawl eh suna ma junan su wai shedanu mutashi dan ajanu eh ta hannun kawatu zantuka na ƙarya gururan dan su ge su yaudari sauran al'umma su raba su da hanya na kwarai Allah ka tsare mu da raba mu hanya na kwarai walau sha rabbuka ma fa'aluhu da Allah Allah ya ce ubangijinka ya so eh bara da ya so ka bara ka sai haka da ba su ba da ba sai hakan ba to Allah bai so ba Allah ya tsare mu gabaki da da shine Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fazarhum ya rasulullahi basu da akufar bal kafiran nan kawai sai ta kafirta su kyale su eh wa ma yabturuna eh da abin da yake kawata musu eh kamar su har lokacin da zamu za mu umurce ka mu ce ka ka hada runduna eh ka je ka yaƙe su wanda ya tuba shikenan wanda bai tuba bai musulunta ba shikenan a kashe shi kawai to kaji sai Allah ya ce bar su kawai sai Allah ya mishi umarni yaƙi kawai Allah ya sa mu dashi baki daya na'am ولتزكي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون to shi Allah ya ce Allah ya ce nayi haka ne walitazga ilaihim eh ai gurub domin waɗanda suka suka suka yaudare su suka tsanta ilaihim gare su a fa'idatu dinnan eh a cikin hankalin a cikin tunanin hankulan su suka yi eh alladhina la yu'minu bil akhirati wanda ba su imani da tashi kiyama ba waliyarduhu don su yadda da su eh waliyaktarfu su je su ta aiki mummunan aiki eh ma hum yaktarfu abinda za su aikata na mummunan aiki sun je kiyama a hukunci haji abinda Allah ya ce eh walitazga ilayhi eh domin mabiya su karkata eh zuwa gare su wa'annan shidanun aljinu da mutane suke yaudarar mutane din to mutanen da suke yaudara su karkata zuwa gare su a fa'ida to hankalin su duk ya koma zuwa ga wancan shedanu eh kaji abin da Allah ya ce alladhi la ilaha illa wanda su ba imani ran tashi kiyama ba eh wal yardu don su yarda da shedanun aljanu da mutane eh wal yaktarifu don su je su diga sai aikin da suke bukata su yi ma muktarifin amin suke aikatawa iyaka dai ji Allah fa yu'aqibuhum alayhi zai musu hukuma ne kawai ranar gobe kiyama eh ka ga shi uwa ka san wanda kake hudda da shi eh ka san kuma gunda kake zuwa da shi kake zuwa eh saboda kada wani ya saci zuciyarka daga cikin shedanu mutane da aljanu su raba ka hanyar gaskiya ga gaskiya na kore kana bi zai su yaudare ka eh da niyyar za su taimake ka ai ba gaskiya bane nan ne gaskiya duk abin da ake wannan sarri ake yi nan ne gaskiya a a kallo kada ka tunani shi ne Allah ke gaya mana na'am أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين نعم ولا آيات سوكني إيه لو سابي suka nemi manzo Allah sallam an yajala bainahu bainahuma hukuman eh hukunci tsakanin su eh akan akan wata qadiya ya Allah ke ke ce ke fada aba gaira lahi abtage hakaman eh yanzu wani Allah ne kuke nema ya maku hukunci ba Allah ba wa huwa allazi anzala ilaykum kitaba ba shine su kuma da littafi eh ga annabi amma sun je suna neman hukunci a wani guri daban mufassala wanda yake bayanin gaskiya eh yake bayani eh rashin gaskiya din mutum ya gane wallazina atina alkitaba Allah ya ce wanda muka ba su littafi sune a masu taura eh Abdullahi bin Salam da sahabbansa ubangiji na yaban su ina yaban wannan bawan Allah da shi da mutanensa da yace ya alamuna sun san wannan littafi annahu munazzalu Allah ya saukar saukakiya daga Allah kawai min rabbika daga ubangijinka ne shi wannan alqur'ani bil hajj kun san nan da gaskiya ne saboda haka bala takunanna min mutari kar ka zama daga cikin masu shakka akan a game da Qur'ani eh ana kiran jama'a wa'anda suke jayayya da alqur'ani eh kai wanda kai imani kada ka zama daga cikin su eh masu kokonto akai ba kada ka zama aka haka wal murad bi zalika takrir lil kuffar annahu haq abin da ake nufi da wannan kalma eh ana tabbatar makafurai alqur'ani gaskiya ne kawai eh saboda haka kar ku yadda ku bi abin da suke shakka a kai babu shakka a ciki eh babu shakka a ciki eh kai ka san abokinka ka san gidansu wani ce maka wannan wannan bage ba wannan bako ne ba yana nan garin bane kai zaka yadda ai ka san gidansu ka san mahaifiyarsa ka san mahaifiyarsa sai kuma ka ce sai ka ce ka yadda lalle bako ne a kaga ba zaka yadda ba eh to shi musulmi mumini ya san Allah ya san annabin Allah ya san abin da annabin Allah ya zo gaskiya ne da Allah ya yi shakka ina da ce to kar ku shakka akai kaji mutammat kalimatu rabbika وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا نعم.
لا مبدل لكلماته مهم.
وهو السميع العليم to Allah ya ce mutammat kalimatu rabbika lalle hukunce hukuncen ubangijinka da alƙawari da alƙawari alƙawari da Allah ya yayi mahalitta gabaki daya to ta kan lallai ya cika a wurin ubangiji eh wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah yana cikin rahama eh wanda ya sa wa Allah sa manzon Allah lallai yana cikin dakon ukuba ranar gobe kiyama eh kalmar Allah eh alƙawarin shi ya riga ya cika Allah ya tsare mu gabaki daya sidikan wajen gaskiya wa adalan eh da adalci eh abinda kai shine Allah zai maka gaskiya da gaskiya kawai eh ba za a kwashi aikin wani ba a ba aikin wani ba a'a sannan kuma laifin wani ba zai shafi laifin wani ba rai ba za ta yace aikata laifi ba sai a zo a ce tunda tana huda da da, da wancan rai kawai bari to ita ma ya shafe ta ba shi wala tajri bi wa bi wazatun idran ukhra eh rai abin ta ta ta tala eh ba za a dauka a dora ma wata bata yi ba ita bata yi ba a'a ubangiji ya ce tammat kalimat rabbika sidqan wa adalan kalmar ubangiji hukunci hukuncin su ya riga ya tabbata da alƙawari da yi mu bayi sidikan e wajen gaskiya a ranar gobe kiyama wa adalan kuma ubangiji zai adalci abinda baka yi ba ba za a baka ba abinda kai shine za a kuma ka sakaya da shi Allah ya sa mu dace Allah ya ce la mubaddalan li kalimatihi yace babu wani warwara a cikin kalmar Allah cikin zancen Allah ba warwara waya ce karam magana Allah zancen Allah akwai warwara to ka da warwara ashe an magana can nan kuma an warware a'a la mubaddila li kalmatin lahi babu to ka da warwara abinda Allah ya faɗa gaskiya ne haka zai faru kawai eh ai bi naqadin aw hal ko kuma a warware maganan ko ko a a canza bashi ubangiji wa huwa sami ubangiji na jin abinda muke farfada alimin kuma yana sanin abinda muke aikatawa to inda ka san Allah na jin ka eh yana kuma sanin abin da gani kake aikata yayi magana ya kare kuma yana ganin ka eh dum Allah shi sami'un ne mai ji ne ta'ala ba kurma bane sannan shi ubangiji gabaki shi shi ubangiji eh alimun masani ne sannan kuma basiru ne shi mai gani ne to duk abin da zaka yi yana cikin ilimin Allah da ganin Allah ne Allah na ganin ka to ina za ku kuce kuma ranar gobe kiyama Allah ya tsare mu gabaki daya mm وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله مهم.
إن يتبعون إلا الظن نعم.
وإن هم إلا يخرصون to shi ne Allah yake cewa wa in tudi akasar man fil ardi idan ana ga mu shugaba eh ta da jama'ansa wa in tudi idan ka bi akasar man fil ardi mafi yawancin da wanda suke doron kasa eh kafirai ne ana ina nuna ina nuna wato yawan jama'an duniya gabaki da mafi majority su kafirai ne kawai eh shine Allah yake cewa in tudi in ka bi mafi yawancin wanda suke kan kasa din nan ai kuffar kafirai ne to yudulluka an sabilillah za su raba ka da hanyar Allah ne eh kaga ashe a ciki akwai mutanen kware ko amma aksar aka ce kaga ana nuna maka aqallu kenan su ne mafi wanda ke bin Allah kenan Allah ya tsare mu gabaki da eh saboda Allah shi bai alƙawari da cika aljanna ba shi sa ya zama aksaran nasi ya suka zama kafirai saboda ita wuta sai an alƙawari ta cika ta za ta gaddam to kaga ko kai kokari ka sa kanka a ciki Allah ya tsare mu gabaki da eh shi na ka ji da yawa da Allah na magana eh aksaran na mafil arad sai ya ce maka wai ko ko ko kaji ko kaji Allah na yana magana yana cewa wa ina kasaran nasi la ya'lamu mafi yawanci mutane ba su sani ba to wanda ba sani ba ai kaga kafirci za su yi shi ko ibada sai ka sani ko eh Allah ya sa mu dace mm idilluka an sabilillah sarabaka da addinin Allah eh in yattabi'una lazan saboda su mafi yawancin mutane na doro kasa eh ba abin da suke bi sai zato ai ina zan abun haka ne ina zan abun haka ne To zato zai amfani ne eh manzala ce azan zambu walau kana haqqun zato zunubi ne ko da gaskiya ne ma eh kana zaton wane yana kaza eh kuma yana yi to ko yana yin ma kai sabo kai isa maza yake cewa maza yake ce ita so bisu in bisu zan yana ka ka kokari ka kare kanka da yin man mutane mummunan zato eh kana tare da mutum kai bai ce kaza ba ka je ka dauki bakin ki kuma kana ce mishi kaza yake nufi kana gaya ma wani kuma ba haka yake nufi ba kaga ai babban matsala ne shi na ce ka guji yin ma mutane eh mummunan zato ko yana aikin asha ta bi kyakkyawan zato an ce zannu bil mu'minina hayran din da mu'mini yake tafi shi son alheri take mishi tsaccen sharri to mu bakin ba iya haka eh in dai za a faɗi alheri ne ba za ka ba za ka ji ba amma amma sharri ya faru sai ka ji kwam yayi sama dan adam ya kosa ya ji wani yayi laifi to in kai kai laifin ba za ka ji dadi abu yayi kwam a'a ka faɗi alheri eh manzala ya ce man kana yabdu bil akhir wani kulli hayr aw la subut wanda iman ran tan kiyama ran wani iman da Allah ran kiyama ya fadi alheri ko ya shiru eh ko da aka ce wani yayi kaza yayi kaza ko wanci tayi kaza tayi kaza ka ji labari to to Allah Allah shirye mu eh wata kila haka ne take ba haka amma da Allah shirye mu eh Allah ya tsare mu ai abun da ban tsoro shikenan a za su aikata haba wannan kaza kaza kai kuma ka samu dawo to a zambu shi'umun eh zunubi shi'umi ne sai ka ji a kwana ta ke fado gidanka sai ka ji ya kashe kashe da gidanka wannan Allah ya tsare mu gaba ki da eh to ka ji kun ji abin da Allah ya ce eh in ya tabi na zan ba abin da suke bi sai zato kawai eh ba abin da suke bi sai zato Allah ya tsare mu wa inhu illa ya rasul ba kuma zan nan ba abin da suke bi sai kare yayi kawai shine yake gaban su Allah ka tsare mu gaba ki da na'am إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله نعم.
وهو أعلم بالمهتدين to Allah yana gaya mana inna rabbaka lalle ka ka sani ubangijinka huwa a'lamu shine mafi kowa sani eh shine alimu ai in banda Allah wa zai ce a ce duk halittun duniyan nan ya san abin da mutum yake aikatawa a idan shi zai yi a gaban shi zai yi kuma da sanin shi zai yi dan Allah in ba Allah ga mutane ba wai ba isa eh yanzu ko mu nan da muka cikin wannan a ce mun fita nan a ce za ka iya gane kowa abin da yake yi kaga balle a ce anguwa balle a ce gari balle a ce ƙasa balle a ce duniya eh to shi Allah da yake haliku ne ghair mahluk eh shine mahalici eh shi ba ba shi ba ba ba halitta bane shi ko halitta gajeyye ne ai eh don an yi shi ne to wanda aka yi shi ba ya dole a same shi da gajiya Allah ya tsare mu gabaki da eh in wa mu ji tsoron Allah fa eh ni rabbaka wa alam lalle ubangijin ka shine mafi sanin kowa ya bi kowa sani eh man yidillu an sabilihi wanda ya- wanda ya bace ma'ana ya karkata daga barin bin hanya na gaskiya kuma huwa alim mujdi kuma Allah ya san wanda yake kan hanya na kwarai ashe ba hai ka zo ka ce kai mutumin kwarai bane ko ba haka ba to ai Allah ne ya sani eh shi zai sanar da ka sani ai an ce hadisi manzo Allah kira ina cewa idan Allah yana son dan adam in yana son dan adam to zai kira zai kira halittun sammai da kasai sai ya ce musu ku shaida ni rabbil izzati ina son wani dan wani kuma ku so shi shi sa in kaga mutum duk yanda yake kana son shi to Allah ne yake son shi shi yake ina son wani ku tabbatar da ku shaida ina son wani magana ya kare to ba wani abu yake mutane ba a soyayyar shi da Allah ne Allah yana son shi shi yasa yasa halin so shi so shi kawai sai za ga mutum ya zo ana kwana taɓa rigar shi rigan ma ake so a taɓa in ya wanke hannu ana so a ɗibi ruwan a sha an kosa kana buƙatar yi maka addu'a kai ma ga shiga ka yi addu'an kuma kana alwala kana komi me yasa kai ba za ka yi addu'an ba to Allah ya ji ba shi bai da kai wanda Allah ya ce yana shi na son sha to mutane halittar ƙasa sama da ƙasa so shi kawai to mala'iku suna son shi aljinu suna son shi mutane suna son shi duka sun zama hadimansa gabaki ɗaya eh Allah ya muni muwafaka eh ba dade ba mulam shi da rubuci ake cewa eh kwanakin kwa shekarun baya aka ce aljanu wasan su dubu nawa ne duk suka zo suka karbi da kirga tijaniya kawai to wani ya ce kai wani ya ce ai ba haka bane zai ce ba haka bane kai kaga ka san abin da ke gani to ai Allah ya sauka sai ya baka abin da ya baka eh sai ya baka eh manzala yace al-ulama ummati ka anbiya bani isra'ila yace malaman al'um malaman malaman al'ummata daidai suke da annaba da annabawa da annabi ɗaya daga cikin bani isra'ila yanzu daga cikin annabawa wannan da Allah yayi wani a ranar gobe kiyawa zai wuce da mutane ba su wuce biyu ba ko ɗaya wani goma amma yanzu malamin wannan lokacin fa in ya wuce da Allah mutane nawa suke bin shi a ce ya ce ma zai rubuta tafsiri shi misali ba ma shi Niger Togo ina ne za ga duk an zo to wannan fa wali daga cikin waliyan Annabi Muhammad ne fa ka gani to haka Allah yake daraja to abin da ke so ka so Allah to shi ne Allah yake huwa alim mutum shi ya san shiryayye kar ka ji kokari ka nuna mu ka gane kai wane ne a'a bari Allah ya ce kai wane tukun to ka huta lokacin da za a zo ana ana yawo kai ba kama sani ba eh da yawa dukan mu nan zaka ga mutum bai san ya taka wani matsayi ba sai yayi wani abu na ban mamaki sai kuma ya gane shi bai ma sai bai ma sai yayi ba wani zai wani zai wani zai zai ga yayi sai ya tabbatar shi bawan Allah ne ana nan ana tuga ana cuɗan ana cuɗanni da juna gabaki daya ana nan ba a gane ko shi waye ba sai lokacin Allah ya so a gane shi sai wani abu da ban mamaki shi ma bai san kanshi ba bai ma san kanshi ba eh kaga haka wani taka take amma an ka zama da cewa kan ni ai sharifi ne ni kaza ne ina da tallata kanshi a bari mana aikin sharifi take ya nuna shi kawai zama hadimi ga shugaba kana ma annabi shi jima kana ma addini hidima har a gane kai sharifi ne amma ka zo ka tallata kanka kana cewa kai wani ne kaza ko kai wali a ka gashi aji ne ne wannan Allah ya tsare mu gabaki daya akwai dai sharifan suna zuwa an san gidan ne ai ko balle yanzu aka mai shi ma bara kawai eh mutane sai zo suna cewa su kaza idan ka ba su abun duniya da sauransu eh amma mu gode bishe wannan mun sun tsaya suna fadakarwa duk abubuwa sun rage sun rage eh Allah ya tsare mu a lokaci na matashi sai aka ce wani bako ya zo a nan gaban din nan washi sharifi ne amma bai zai zama ko ina sai akan sai akan juji kaji fa eh haka yi haka yi aka gama abin da aka yi aka tashi Allah ya sa mu dace inna rabbaka wa alamu ko man yadillu man yadillu asabili Allah ya san wanda ya bace daga bin barin hanya na gore huwa alimul mutadin kuma Allah ya san wanda suke kan shiriya Allah ne ya sani eh ba kai ba ba ni ba kai ba eh Allah ya sa mu dace wa huwa alimul mutadin na'am fa yajazikum فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين to Allah sai mana umarni yan uwa yake ce fa kulu mimma zikri sama Allah alai ku dai in za ku ci dabbobi daga cikin dabbobin ni'ima to lallai ku ci dabban da aka yanka da sunan Allah eh haka Allah ya ce ashe dabban da aka yanka da ba sunan Allah ba kaga bai halarta a ci ba kenan Allah ya tsare mu gabaki daya eh in kuntum bi ayati mu'minin Allah shi in dai wannan ayoyin Qur'ani ne kuka imani da ita to in dai za ku ci abin da ya shafi kayan ni'ima eh dabbobi ko to ku ci wanda aka yanka da sunan Allah shine za ku ci eh wa malakum alla taakulu ma zikrullahi alayhi wa malakum alla taakulu mimma zikrullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum نعم إلا ما أرتم إليه نعم وإن كثيرا ليضلون بأفواههم بغير علم نعم.
إن ربك هو أعلم بالمعتدين to Allah yake cewa malakum yace to me yasa ala ta kuri ma zuwa la alai ba za ku ci abinda Allah abinda aka yanka shi sunan Allah ba me zai hana ku eh gar busila Allah ya riga ya riga ya bayani la ku gare ku ma hurima alaikum abinda aka haramta muku eh duk abinda aka haramta Allah ya riga ya bayani eh Allah ya samu dace eh cikin suratul a cikin suratul ali imran ko Allah ya yi bayani duk abin da aka halarta mana da abin da Allah ya haramta ga baki daya eh hurman alaikum mai tattan kamar kace an haramta mana matacce eh dabba matacce an haramta mana bai kamata a ci ba ko eh illa manur manur manur dirtum sai abinda bukatuwa ta samu a gare ku din nan ilaihi minhu wa huwa da halalakum wa ya halarta eh mutun na tafiya eh a dogon a tsawon daji kana tafiya kana tafiya eh baka kai garin zaka je ba ga buzin ka ya kare ga niwa ya kama ka ga ba abinci ga ba abubuwa sun maka yawa eh shikenan sai kaga eh sai kaga sai kaga zab- zabon daji kawai yayi ya mushe to wannan zaka iya gyara ka ka dafa ka gasa ka ci abinda kace ka ci amma ba guduri ka kara gaba eh wannan ya halarta eh saboda rai ake magana ai eh zai rai ake magana dan a tsira da rai kaji sai wanda bukatuwa ta tsanantu a gare kudin nan eh mana la mali alakum min akali ma zikira wannan ba hana muku ba garba lakul muharrama akalahu an riga muku bayani abin da har akaramta a ci Allah ya ce wa inna kasiran mafi yawancin mutane eh la yudillu bi afwahihim sukan halakar da jama'a karkatar da jama'a da kan gaskiya saboda son zuciyarsu kawai eh ne tahlili mai na daga halarta mataccen dabba eh kun kaso ba suna cewa ba eh wai mataccen dabba wai wai yankan Allah ne eh kaji kafirai eh haka wani dan wasan ko yake tana ta magana ko eh wai shi ai yankan Allah ne eh wane zai je waye zai je bai ci yaje ya ci yankan mutum kuma yankan kato da yau ga gayen kan Allah ka gani sai sai rikita ka rasa inda zaka yi Allah ya tsare mu gabaki eh to wannan aka ce a yanka an ce da sunan Allah ne ko ko Allah ne yanka a shi ma an yanka da sunan Allah ko Allah ya sa mu dace wayan naka sirri dilbi afahim digari ilmi mata da ilimi ba Allah ya ce inna rabbaka wa alamul mutadin lalle ubangijinka eh shi ya san wanda suke eh wuce gona da iri ya suke wuce halattun da aka Allah ya halatta musu suke cin ma haramun gabaki da Allah ya san su Allah ka tsare mu da su gabaki da na'am wa zarrul wa zarun zahira lismi wa batina innal ladina yaqtuluna lisma la yajzawna bima kanu yaqtarun
ya Allah yake wa zaru ku bar zahirar ismi eh bayyanar da aikata sabo eh karka ce tunda Allah ya ce ku bar bayyana da aiki ku bar bayyana da sabon Allah sai ka ce a to bari a ji a boye a a wa batinuhu da da yin shi a boye ma duka Allah ya ce ku bari eh Allah ya hana eh Allah ya ce ku bar yin sabo a bayyane ku bar yin sabo kuma a boye duka ku bari Allah ya hana eh Allah ya tsare mu da sabon Allah zahiri da bari ai alaniyati wa sirrihi eh ayi shi a bayyane ko ayi shi a boye wal izini da yace zunubi abin da Allah ke nufi ila zina kaman zina eh bayar sa kai zina gaban jama'a ba bai bayar sa kai aboye ba kuma eh wakila kullu mafiya aka ce duk sabon Allah ma Allah ya hana a yi shi a fili ya hana a yi shi aboye abin da ake so ka bari kawai Allah ya tsare mu gabaki da ya Allah ya ce to amma wanda suka ki na ladina yaksibuna ismu wanda suka wanda suke suke aikata sabon Allah sai zauna to za a yi musu sakamako a lahira eh sai zauna fil akhirati za a yi sakamako a lahira bima kani yaktalifuna da abin da suka aikata na mugun aikin da shi za a yi musu sakayya dan uwa ka ci ka ci amanan wannan ka zalunci wannan kai da wancan kai wannan kai wannan duk ka tara to ranar gobe kiyama fa za ka yi mamaki rayuwarka Allah ka tsare mu gabaki daya eh na'am ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن شياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ويأتموكم إنكم لمشركون to Allah shi ne ke cewa Allah yana cewa la takulu mimma lam yuzilla ismullahi alayhi eh kar ku ci duk abin da ya mutu wanda ba a yanka shi da sunan Allah ba eh kar ku ci shi gabaki daya eh duk abinda ya duk abinda aka yanka shi ba sunan Allah ba a gurin Allah matacce ne da kuma wanda aka shi yayi mushe duka wannan bai ci bayanarsa a ci ba wannan haramun ne Allah ya tsare mu gabaki daya wa innahu lafiskum Allah ya ce kaga cin wannan kai lallai daga cikin ala daga cikin aikata fasikanci eh eh ya fita cikin da'an Allah sun sun fita cikin abin da Allah ya halatta wayannan shiyadina Allah ji kaga shedanu la yuhuna ila awliyai ai suna mu juna wahayi da su da kafirai eh da kafirai da ke dano su ai mutu ai ai ai ai abokan hudda ɗaya ne su suke wa junan su wahayi ai eh shi sa ai ga kashe dan yi musu wahayi yake cewa ga ai ai ga wanda ga yankan Allah ka ce yankan kato eh kaga ai shedan ne musu wahayi in ba ka ba su dabarar da za ka gano cewa wai wai matacce wai wai wai ai yankan Allah ne shedan ne ya musu wannan eh shi yake musu wannan eh Allah ya tsare mu sai ya gaya musu ne dai jadilu furu sujaiya da halas eh akan mai matacce wa in adatumu Allah ya ce amma kuka dawo kuka bi su kuna cin abinda Allah ya haramta kuna cin abinda dabban da ta mutu ba tare da an yanka ba ko kuna cin dabban da aka yanka ba tare da sunan Allah ba to Allah ya ce innakum la mushrikun lalle kuma kun zama mushrikan gabaki daya to anan ka sai yanzu akwai abin da zaka lura da shi akwai a akwai masu bokaye masu bokanci za a ce maka ka kawo akuya da sauransu ka zo eh musamman irin masu yan bori din nan sai ka ce za a je a girka ko eh sai a je gindin tsamiya ko ko gindin shuri sai a je anan za a yanka to kai da kan ka san wannan dabban da za a yanka da sunan wa za a yanka ka san ka san da sunan Allah da suka imani shi zai warkar da wannan mutumin ne eh ana ba shi hakuri ana ba shi hakuri don Allah ya kokari ya farbu da wannan matar aljannin da ya kama matan ana roƙon shi ne ya amince za a yanka da sunan shi saboda ya bar wannan matar ko ya bar wannan namijin da aka zo za a yi mashi wanka a wuri to kaga za a yanka da sunan waye kaga da sunan shi ne to sai kuma a gama sai a zo da shi kuma a a girka a kace ya halarta to duk abin da za a yanka da sunan aljani to ai magani ko magani a warke ko ko magani a biya bukata ko wani abu ne da sunan wannan abun ba da sunan Allah ba to shirka ne kaga ya zama ya zama shirka ko eh wasu ma ba haka ba a'a ita dabban za a kama a dinke wuyan ma ko ana zagayawa kuma a zo a ci to kaga wannan duka shirka ne to mun gode dake wa'azi na aiki eh Allah na cijal umma duka an samu sauki yayi ko yanzu da za tambaye ku din Allah gab da azumin nan a ina kaji an ce ana gab da azumi sura kwana biyar ko shida ana ana cewa ana ana da kyan wata din Allah a yi kudan nan ina ai duk ba shi ma kaga an samu an samu watan da'awa yana kira aiki na tafiya to Allah ya tabbatar mu da imani gabaki daya eh za mu tsaya na abin da makaranta daidai daga Allahu alazim Allah ya ba mu lada abin da mu kusure kuma Allah ka yi mu baki da Allah ƙara mana imani Allah ƙara mana tsoron Allah Allah ƙara mana bin abin da Allah ya yi sokar a gare mu shine alqur'ani Allah ya sa mu sifantu da halayen qur'ani sifantu da halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada kure kuma Allah ka yafe mana Allah ka ji kan Maulana Shehu Ismail Abbas Allah ka ji kan Imamin Malam Jibari kan sanama gafarta masa Allah ka ji gan limamanmu Allah ka ji gan na'ibobinmu na wannan gari zuwa gaskiya da iyayenmu gabaki daya da malaman gari duk wanda aka rasa namiji ko mace dattawa modata duka ma'azurta suke wannan gari talakawa duk muka rasa a wannan gari duka Allah ya musulama ya gafarta musu Allah ya nawwara karuburin su baki daya Allah mai karu da miriya da janna Allah ka samu ruwa asiri sau ma'ana Allah ka taimake mu kiji ayi matan zuriyar mu kare mu dukkan bishara mu da masoyan mu makiyin magautan mu kusa nesa Allah ka yi maganin su don suke faɗa mana haɗa mana rami ubangiji Allah ka maida maida rami akan su dare mu da ƴaƴan ba su zurin baki daya kuma asiri sama ma'ana ta kun yi samu juya da lahira ƙara mana imani kan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk alherin da ake gani a cikin wannan wata musamman goma karken nan ya Allah ka mai lamuni ya Allah ka mana lamuni ya Allah ka mana aminci ya Allah ka sa wannan bala'i da musiba na Najeriya da yake damun mu dauke dauke da yake damun mu da wani tsadan abubuwa da yake damun ubangiji Allah ka Allah ka canza mana shi Allah ka yaye mana shiga baki daya Allah ka sa kamar an ruwa an dauke da sirrin cikin wannan wata mai albarka shine wata Ramadan da shirin da azumin da muke yi a bakunan mu da karatun Qur'ani da muke a bakunan mu da abubuwan da muke muna tausaye su ya Allah ka Allah ka ka amince mana Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka nuna mana kadari Allah kalamu ce gani da kadari kalamu ce mana kalamu ce ma iyayen mu kalamu ce mai yayyin mu kalamu ce ma kanni mu kalamu ce mana abokanmu kuma kalamu ce mu iyayenmu sama kalamu ce mata mu duka Allah kalamu ce mu daga laitar gadari Allah ka tsaye Allah kuma daga dukkan sharrin wuta da dukkan azaban wuta Allah ka shigar mu cikin aljannaka mu da annabi sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ya rufa mana asiri insha Allah wannan abin zai cika mu da addu'a Allah ya mana mabaka wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
duka wanda aka roƙa Allah shi amsa fatiha da salatin fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa